إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar litinin daya ga watan rabi'un al-akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da 16 ga watan Novemba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 25 cikin jerin darussa da muke karkashin taken na dubban ilimi daga littafin tafkiratu salih wal mutakallim fi adab al-alim wal muta'allim na al-imam al-qadi badruddin ibnu jama'ata al-kinani Allah ubangiji ya gafarta masa al-imamu ibnu jama'a ya rasu ne shekara ta ɗari bakwai da talatin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan karatu muna yi muku shine daga cibiyar mu ta Darul Hadith Salafiya da ke Zaria a Nigeria makarantar Mal Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta mishi abuna kokarin kafin mu shiga cikin karatu ina so na ba yan uwa labari da kuma neman addu'a ga rasuwa da Allah ya yi wa ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi a duniya wato Sheikh Ali Hassan Ali Abdulhamid Alhalabi wanda ya rasu jiya a kasar Urdun sakamakon cutar corona din nan ita ta yi sanadin rayuwarsa ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya ba shi ladan shahidi Allah ya gafarta mishi shi da sauran magabatan magaba gida sai mu sashi a cikin addu'o'in mu daga cikin ɗaliban malam Nasir bin Albani ne ya zama ya taɓa marike darakta na ainihin wato cibiya ta Albani International Allah ya gafarta mishi to za mu tashi a shafi na tamanin da ɗaya inda mala yake cewa a salisu ashara a salisa ashara lakabi na goma sha uku daga cikin sorry ba lakabi ba ladabi na goma sha uku daga cikin jirangen ladubba waɗanda yake ambatansu ta fuskar wato ladabin da ya shafi malami a majalisinsa da kuma cikin faɗashi da ɗalibai shine malam ya ce أن يسعى في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم ومساعدتهم malami ya zama yana da sa'ayi yana da ƙwazo da ƙoƙari fi masalihi talaba wajen nemo abin da zai amfani ɗalibansa wajen kulawa da ba da muhimmanci ga abin da ya san cewa zai amfani ɗalibansa wajen ikulubihim da haɗa zukatansu a wuri guda a samu haɗin kai da fahimtar juna a tsakankaninsu wa musa'adatihim da kuma taimaka musu da duk abin da zai iya na shawara da tunani da sana'o'i da hanyoyin da za su mori rayuwarsu da iliminsu yadda za su zauna da makwabtansu da iyayensu da iyayensu lami lafiya da duk abin da yake zai musu amfani bima ta yassara alaihi min jahin wa malin malami ya yi ƙwazo wajen gyara wa ɗalibai zama da koya musu abubuwan alkhairi ya yi amfani da abin da ya mallaka min jahin na daraja da ɗaukaka in ya samu falala to ya tabbatar ya ɗaliban shi sun mori wannan falala wa malin hakanan dukiya ya zama ya bazzala musu dukiyarsa inda kudrati musamman sanda yake da halin haka domin ayyuka na alkhairi ana yin su ne kamar da Allah ya ce fattakullaha mastata'tu wanda bai da kuɗi bai da zai iya malami da ke da kuɗi ya ba ɗalibai kuɗi ya ba su littattafai ya ba su karatu ya ba su wurin kwana ya kyautata musu ya ba su abinci wanda bai da shi kuma su yi haƙuri haka Allah ya daura masa bayi da shi ala zalika kudrati ala zalika wa salamati dinihi wa adami darurati da kuma wato baya ga wato karfin da yake da shi haka ya zama kuma yana da bayan kudura ya zama kuma akwai salama a cikin addininsa wannan ba zai sa mishi matsala ga addinin shi ba kare zama malami gari nemo ma ɗaliban shi scholarship da nemo musu tallafi don a ba makarantar shi kuma ya je ya sarayar da mutuncin shi a gun 'yan siyasa ko masu kuɗi ko kuma ya kashe lokacin shi ba tare da ya koya musu wani abin arziki ba yana son yana neman kuɗin da zai ba su wa adami daruratihi da kuma sanin cewa wannan fa ba dole bane akan malami nafila ce fa inna Allah ta'ala fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni akhi Allah subhanahu wa ta'ala yana kasancewa ya taimaki bawa yana taimakon bawa matukar bawan ya kasance yana taimakon ƴan uwansa bayi idan haka abu ne mai kyau ka zama kana taimakawa bayan Allah kai ma wanda zai zama sanadiyya da Allah zai taimaka maka kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi wa man kana fi hajati akhihi wanda ya kasance a cikin wato biyan bukatan dan uwansa yana taimakawa dan uwansa ta hanyar wata bukata kana Allahu fi hajati Allah zai kasance a gaba gare shi wajen taimaka masa a bukatunsa wa man yassara ala mu'sirin wanda ya sauƙaƙa ma wanda ke cikin wahala ya sausaya masa yassara Allahu alaihi Allah zai tausaya masa shi ma hisabahu yawmal qiyama ranar alqiyama Allah zai sauƙaƙa mishi kamar yadda muka ambata wannan wasu jumloli ne da ke cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Muslim ya ruwaito daga Abu Hurairah sai dai na karshen yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah yazo a cikin hadisin tunda bai ce hadisi bane dama zancen shi ne kuma ma'anar haka take insha Allah la siyama idza kana zalika i'anatan ala talabil ilmi alladhi huwa afdal qurbat musamman ma idan ya zama abin da zai dinga taimaka musu shi malamin ya zama ya taimaka musu ne akan abin da ya shafi neman ilimi tukunna kafin abin da ya shafi wani abu daban wanda ba neman ilimi ba ma'ana larurorinsu da suka shafi neman ilimi siyan littafi wurin kwana abinci da sauransu ya zama taimakon da za a yi musu ya shafi wannan tukuna kama musu taimako game da wani abu can daban wa idza ghaba ba'd talabati aw mulazim halqati idan ka samu wani ɗalibi ko wasu ɗalibai sun zama sun yi a sun zama ba su zuwa makaranta sun yi absent ko wani daga cikin masu lazimtar zama a wannan halka da za'ida na al'ada ya zama ya yi fashi fiye da abin da aka saba a al'adance fashi ɗaya ko biyu ba wani abu bane amma ya yi fashi fashin ya daɗe da gwargwadon irin ɗabi'a da al'adan mutanen wurin shin mutanen wannan yankin sun saba daga an yi fashi guda ɗaya fashi ake kallon shi ko sai mutum ya kwana biyu bai zo ko sai ya yi mako ko sai ya yi kaza daga nan sa'ala abu malami wajibi ne akan shi sai dinga tambaya ce ina wane ya ban gan shi ba kaga wannan ya nufin tun farko ya kamata ya san ɗaliban kenan ya san fuskokin su da da makamantan su wa an ahwalihi wa amman ta'allaka bihi zai tambaya ina wane yake me labarin sa wa ya san inda yake ko lafiya ya bi sawu wa an ahwalihi da halin da yake ciki amman ta'allaka bihi da wadanda yake tare da su fa in lam yukhbar anhu bi shay'in idan malami ya irin wannan tambaya ba a bashi wani labari gamsasshe ba arsala sai ya aika a je a bincika a gidan shi ko masaukinsa in a wannan zamanin ne sai ya buga waya ko ya bi wata hanya da zai san inda yake au kasa da manzilahu ko kuma ya tashi ya tafi gidan shi da kansa bi nafsihi da kansa wa huwa afdal wannan shi falala haka malaman da suke Imam Abu Hanifa rahimahullah haka yake wa ɗalibai in bai ganka ba tashi tafi har gidanku ya je bincika lafiya bai ganka ba haka Ahmad ibn Hanbal kamar yadda ya fara a kissa mashhuriya tsakanin shi da Baqi ibn Makhlad haka ya tashi ya tafi har wato masauki gidan baki inda Baqi ya je kama haya yana kwana yana cigiya ina wane yake shi ba shi da lafiya ne to haka malaman da suke ba ba ba kaskanci bane ba wulakanta kai bane kai kuma ɗalibin kada wannan ya baka dama ka zama jabbeli ka dinga tana ai malam cannot do without me da bai ganna ba ya dinga cigiya ta a'a ka dauka kai kuma ka kankan da kai ka dauka wannan wata falala ce da karama Allah ya baka wa in kana maridan ado idan ka tarar bai da lafiya ne sai ya mishi dubiyar rashin lafiya ya mishi addu'a in ta kama a kai shi asibiti ko a mai ruqya ko a nemo mai magani ko makamantan su wa in kana fi ghammin in ko yana cikin wani bakin ciki da wata damuwa ne khafada alai sai ya sauƙaƙa mishi wannan bakin ciki kamar na tarihin Abu Hanifa da ya tabbata cewa ya je gidansu ɗaya daga cikin ɗaliban shi ne abu yusufa sai ta ra'a shi baban abu yusufa ne ya ce mashi ya daina zuwa makaranta ya zo su tafi kasuwa abu hanifa ya roki baban ya ce shi a mashi wannan ɗalibi kuma ya yi alkawarin kullum idan an tashi daga karatu da yamma zai ba shi dirhami kaza ya kawo gida a madadin aikin da inda ya je kasuwa za a samu wannan kuɗi shi ne zama abu yusufa da ake ji babban ɗalibi khalifan ilimin wato malam abu hanifa allah ya gafarta musu gaba gida malam ya ci gaba da cewa wa in kana musafiran tafaqqada ahlahu wa man ta'allaqa bihi wa man yata'allaqu bihi idan ko matafiyi ne a lokacin da aka je aka duba shi ne kuma baya gida ne yayi tafiya ne sai ya duba iyalan shi ya ji lafiyar su ya tattambaye su abubuwa idan akwai wani taimako da suke bukata sai a yi mushi a yi musu wa man yata'allaqu bihi da kuma wanda suke rataye da shi wanda suke bayar da shi kamar kanin shi ko wata babar shi ko wasu makamantansu wasa ala anhu ya binciki halin su wata arada li hawaijihim ya fuskanci biya musu bukatu wanda zai iya na kayan abinci ko makamantansu ko ya biya musu bil din wuta ko ya sa a kawo musu kaza ko ya sai musu abinci ya kai musu wa wasalahum bima amkana ya sadar da zumunci da abin da zai iya wa in kana fi ma yuhtaju ilayhi fihi a'ana idan ya tarar dalibin kuma cikin wani abu na neman taimako ne sai ya taimaka mishi akai wa in lam yakun shay'un min zalika tawaddada ilayhi wada'anu idan ku ya tarar duk babu wata larura kawai yanayin rayuwa ne ko kuma ya gaji da zuwa makaranta ko kuma wani abu makamancin haka sai ya nuna mishi kauna kar ya kyare shi kuma sai ya mishi addu'a to Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka madalla madalla tashi ta faru shi wa alam anna taliba saliha a'wadu ala alimi bi khairi dunya wal akhirati min a'azzi an-nas alayhi mare yace ka sani ya kai mai karatu dalibi nagari ɗalibi nagari wanda zai zama ambasada ga ilimin ka kai malami to ya fi maka amfani zai fi kawo maka alkhairan duniya da lahira fiye da mutum mafi kusanci daga gare ka wa aqrabi ahlihi ilay fiye da dan danka ko matarka wanda ka fi so ɗalibin nan sai ya fi maka alheri kazalika kana ulama salafi kana ulama salafi annasihuna lillahi wa dinihi yulquna shabaka al-ijtihad li talibin yantafi'u annasu fi hayatihim wa min ba'dihim haka malaman da malaman salaf waɗanda suke malamai ne na Allah masu bin Allah da addinin Allah haka sun kasance suna jefa wato shabaka net na na su na fishing na, suna zuba tarko don kamo ɗalibai na ƙwarai wanda za su yi amfani ma malaman a rayuwar malaman da kuma bayan mutuwan malaman walau lam yakun lil alimi illa talibun wahid kaza ce ga wani malami ba shi da dalibi sai kwaya daya gyal yantafi'u nasu bi ilmihi amma kuma wanda mutane suka ci moriyar ilimin sa wa amalihi mutane suka ci moriyar aikin sa wa hadi mutane suka ci moriyar shiriyar sa wa irshadi mutane suka ci suka ci moriyar wa'azin sa lakafahu zalika talib da wannan dalibin kwaya daya ya ishi malamin hanyar da za a samu ilimi ya yaɗu aikin shi na alkhairi a ji labarinsa a samu wa'azinsa yaɗu wannan ya mushi alkhairi fiye da a ce ya tara ɗalibai da yawa amma kuma ba su da wani amfani in muka ɗauki misali malik ibn anas rahimahullahu da malaminsa nafi'u maula ibn umar wanda ɗaya daga cikin a'immatu tabi'i na kamar da zahabi ya mashi take wanda ya rasu shekara ta ɗari da goma sha bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bararren bawa ne daga cikin sabiyu ne sabuwa an taya shi dubban kuɗaɗe Jafar dan Muhammad dan dan Abu Talib Talib Abu Talib ya taya shi da kuɗaɗe masu yawa al-Imam Ibn Umar ya yake sayarwa saboda yadda yake kauna shi ya koyi ilimi a gun Ibn Umar ba dan kankani ba kamar yadda Ibn Asakir yake ruwaitowa Salim dan gida Abdullahi dan Umar yakan ce saluna fi'an fa innahu a'lamuna bi hadisi Abdullah kai ku tambayi nafi'u ku tambayi bawan nan bararran bawan nan na babanmu ya fi mu sanin karatun babanmu to amma aka bada labari kamar yadda shi al-Imam Malik ya faɗa kamar yadda Yaqub al-Fasawi ya ruwaito a cikin al-Ma'rifatu wat Tarikh cewa wannan malami Nafi'u yakan zauna duk da yake yana da dalibai da suka riwaya a gurin shi musamman wasu baki da sauransu amma dai ɗalibin da aka san shi aka da an ce Nafi'u to Maliku zatu shine ya yayata ilimin sa Maliku yake cewa wa kana yajlisu ba'da salati subhi la yakadu ya'tihi ahadun malami ne da ya kasance sai ya zauna tun bayan sallah asuba har azhar yana karantar da maliku shi kadai daga shi sai maliku yace babu wanda zai zo karatu yake karatu amma wannan malikun kwaya daya tunda daya ne tamkar da dubu ji ba amfanin da ya masa an san ilimin shi ilimin shi ya kai ko ina an ji labarin sa har ma ana cewa wannan isnadin nashi shine silsila zahabiyya kaga wannan dalibin kwaya daya ya fiye mishi ɗaruruwan dubban ɗalibai marasa amfani to da ka sai ka samu kai kokari ka samu ɗalibi guda ɗaya sahihi wanda zai zama maka al'alfanu in baka samu da yawa ba walau lam shine ce walau lam yakul lil alimi illa talibun wahid yantafi'u an-nasu bi ilmihi wa amalihi wa hadihi wa irshadihi lakafahu dhalika talibu inda Allah ta'ala da wannan ɗalibin kwaya ɗaya ya isar mishi hatta a wurin Allah wannan ɗalibin kwaya ɗaya amfanin shi ya ishe shi ina fata muna ganewa sai malam ya ci gaba da cewa fa innahu la yattasilu shay'un min ilmihi ila ahadin fayantafi'u bihi illa kana lahu nasibun min al-ajri domin yadda abin yake babu wani sashe na ilimin wannan malamin wanda zai kai ga wani daga cikin mutane ta hanyar wannan ɗalibin nashi da ya karantar da mutanen faci sai ya zama wancan malamin da ya karanta da ɗalibin sai ya samu rabo na lada an ka karanta da ɗalibi duk abin da ya je karanta a gaba alkhairi kana da lada kaga kenan ya samu maka da hanyar ci gaba da samu alkhairi kama ja a fil hadisi sahihi kamar yadda bagara ta zo a cikin hadisi ingantacce anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza mata al-abdu qata'a amaluhu illa min thalathi idan min thalathati idan mutun ya rasu to aikin shi ya yanke sai dai ta abubuwa guda uku sadaqatin jariyatin sadaka mai gudana aw ilmin yuntafa'u bih ko ilimi wanda za a ci moriyarsa aw waladun salihun yad'u lahu ko kuma yaro na kirki da ya haifa wanda yake ci gaba da masa addu'a ko da yaushe wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi ta hanyar Abu Huraira da lafazin idza matal insanu kaga na yazo da shi idza matal abd wannan lafazin da malai kawo ne idza matal abd to shi ke cikin Bukhari al-Adab al-Mufrad kenan sannan kuma wanda ya shahara a bakin mutane shahara mafi ban mamaki zaka ji kowa zai ce idza matabnu adama to wannan lafazin na idza matabnu adama yana cikin littafin ibn abid duniya ne a cikin annafaqatu alal iyal annafaqatu alal iyal da kuma imam shafi a cikin musnadinsa baya cikin muslim da lafazin idza matal abd sai dai idza matal insan akwai a cikin bukhari kuma adabul mufrad na bukhari idza matal abd shine wanda malai kawo ana sai kuma lafazin da ya shahara a bakin mutane idza mata ibnu adama to wannan ibnu abid duniya abubakar ibnu abid duniya ya fitar da shi a cikin annafaqatu alal iyal da kuma al'imamu abu abdullahi shafi'i muhammad ibn idris rahimahullah a musnadinsa wallahu a'ala wa ana aqulu malam ibn kinana al-kinani ibn sa'ad al-kinani yake cewa ni ku ina cewa idan nazarta idan ka tsaya kai duba a natse wajatta zaka samu ma'ani as-salasati ma'anonin waɗannan abubuwa guda uku mawjudatan fi muallimil ilm wato da sadaka mai gudana da ilimin da ake amfani da shi da yaro mai kirki da ke ubansa addu'a za ka samu shi malami mai koyar da ilimin addini to ya haɗa duka uku amma sadakatu ta ɓangare na farko na sadaka fa ikraruhu iyahul ilm fa ikra'uhu iyahul ilma da ya karantar da ɗan ɗalibin nan nasa ilimi wa ifadatu iyahu da kuma fa'ida da ya samun mishi ya ba shi fa'ida Allah tara ila kaulin nabi sallallahu alaihi sallama ba ka ganin yadda manzo Allah sallallahu alaihi sallama yake faɗa fil musalli wahda game da wanda yabo yana sallah shi kadai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce fa man man yatasaddaqu ala hadha waye zai ma wannan sadaka wannan lafazin yana cikin sunan ta Abu Dawud da da sunan ta Tirmidhi da isnadi kyakkyawa daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yabo yana sallah shi kadai bayan an idar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai tashi ya taya wannan yayi sadaka ai bi salati ma'a wa bi salati tare da shi li tahsula lahu fadilatu jama'a dan ya samu shi ma falalar jami wa muallimul ilmi mai koyar da ilimi yuhassilu li talibi fadilatal ilm kaga shi yana samu da talibi falalar ilimi ne allati wadda ita kuwa hiya afdalu min salatin fi jama'ati falalar ilimi tafi falalar yin sallah a cikin jam'i bisa mazhabin shafi'iyya wanda suke su ba sa ganin wajarcin sallar jam'i suna ganin sallar jam'i mustahabbi ce shi sa ka je wannan magana wallahu ala wa yanalu biha sharafar duniya wal akhira wannan ilimi da yace ana magana ilimi fa na farilla tukunna ilimin da yake na farilla na sanin Allah na sanin ibada wa yanalu biha sharafar duniya wal akhirah ilimin da zai baka falala kuma ka samu daraja ɗaukaka ta duniya da lahira wannan da ya kamata anan ya kawo hadisin alkalimatu tsayyibatu sadaka ya fi fito da magana fili alkalimatu tsayyiba sadaka kalma mai daɗi sadaka ce kaga babu kalma mai daɗi ta kai kalmar ilimi babu ita kalmar ilimi ta fi kowace kalma daɗi to don haka wannan shi alkalimatu tsayyiba yana cikin hadisi a cikin bukhari da muslim wa amma ilmul muntafa'u bihi gaba ta biyu ta hadisin can na sadaqatul jariya shine au ilmun yuntaf au ilmin yuntafa bihi yace to kaga wannan gaban fa zahirun a zahiri take in ana magana akan alakar ta da malami لأنه كان سببا لإيصال ذلك العلم إلى كل من تفع به domin shi malami zai zama sababi zuwa ga wato amfanar da kowa shi ne ya kantar da ɗalibin ɗalibin kuma ya zama sababi zuwa ga amfanar da ilimin ga duk wanda ya saurari ilimin wa amma du'a'u as-salihu lahu sai kuma addu'a ta gari to anan ya kamata ya ce ne amma du'a'u al-walad salih domin abin da ba cikin hadisin kenan kamar da al-usaini ya ishara zuwa ga wannan a cikin karatun su da na littafin nan cewa nan ya kamata ya ce ne wa amma du'a'ul walad salih amma dai haka aka samu a cikin nuskar addu'a'u salih addu'a ta gari maimakon du'a'u walad salih du'a'ul walad salih addu'a ta da na gari aga akwai bambanci fal mu'tad al mustaqirru al mustaqra'u ala alsinati ahli al ilm yace fal mu'tad abinda aka saba da shi aka al'adanta al mustaqra'u wanda kullun karatu yau da gobe aka ganshi aka karanta aka maimaita abinda ɗalibai suke yi ala alsinati ahli al ilmi abinda ake ji daga bakin mazuwa ilimi ɗalibai da malamai wal hadisi da ma'abota hadisi qatibatan ga baki ɗayansu min addu'a na yawaita addu'a li mashayikhihim ga malamansu wa immatihim da limamansu wa ba'du ahli ilmi yad'una li kulli man yudhkaru fi shay'in min al-ilm akwai waɗanda ma duk sanda aka ambaci wani mutum aka ce wane ya ce za su ce rahimahullah an ce daga wane rahimahullah wato abin da aka sani ne cewa malamai da ɗalibai suka zauna karatu da karantarwa da nazari ko bincike ko tattaunawa duk sanda suka ambaci sunan malamansu da sunan masana da aka kawo maganganunsu a ciki za a ce wane wane Allah ya gafarta mishi wane wane Allah ya mishi rahama haka kullum malamai suke a cikin wannan suke Abu Hanifa ma aka roto cewa yakan ce inni la ad'u liman istafattu minhu wa man istafada minni yace ina yin addu'a ga wanda na karu da shi da kuma wanda ya karu da ni ma'ana malaman shi ɗaliban shi ya ambaci su ya ce Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ji kansu kaza kaza kaza kaza shine cewa ba'du ahli ilmi yad'una li kulli man yudhkaru anhu shay'un min al-ilmi akwai waɗanda suke addu'a ga duk wani wanda aka ambaci wata magana ta ilimi daga gare shi wa rubbama yaqra'u ba'dhum al-haditha bi sanadihi fa yad'u li jami'i rijal sanad akan samu wanda zai karanta hadisi haddathana fulanun an fulanin an fulanin har zuwa kan sahabin da ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowane malami aka ambata sai an mai addu'a an ce Allah ya ji gashi fa subhana man ikhtassa man sha'a min ibadihi bima sha'a min jazil ata'i tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya ware waɗanda ya ga dama da abin da ya ga dama na daga babban lada da kyauta ya ware malamai su kadai suke samu wannan falalar da wuya a faɗi wani wanda ba malami ba kaji ana mishi wannan addu'o'i ko da yaushe duk wanda ya ambace shi a ce Allah ya ji ganshi to malamai su Allah ya ba wannan falalar ɗaliban su su musu masu sauraron su su musu kowa ya yi musu addu'a Allah ka samu dace to wannan kenan sai malam ya ci gaba da cewa ar-rabi'u ashar ar-rabi'a ashar gaba ta goma sha hudu an ya tawaba a ma'afalibi malami ya zama yana da tawalu yana da kankan da kai to kankan da kai tawalu kamar da malamai suke cewa ya kamata a mishi ta'arifi ne da akasin wato girman kai girman kai an ce shine gamtun nasu wa batarul haqq raina mutane da kuma kin gaskiya zaka shi kuma kankan da kai shine zai zama qabul haqq wa ta'zimul khalq karɓar gaskiya da kuma girmama bayin Allah karɓar gaskiya da wa ibamil khalq da girmama bayin Allah wannan shine hali na tawalu kullu mustarshidin sa'ilin girmama kai ma ɗaliban ka tawalu ka girmama su ka karɓi gaskiya a hannunsu haka kuma duk wani wanda ya bi neman shari'a duk wani mai tambaya wanda ya zo neman shari'a ya bugo maka waya ko ya zo inda kake ko ya maka text message to ka girmama shi ka mutunta shi ka karka nuna mashi dagawa dan Allah ya baka wata falala ko Allah ya baka wani ilimi da yanzu ake bukata kar kai mishi ganganci ko kai mishi wato wauta ko rashin kyautawa ko ka faɗa mishi magana mummuna ko ka kyare shi ko ka nuna wulakantawa gare shi duk wannan bai dace ba idza qama bima yajibu alaihi min huquqillahi wa huquqi bayan ka tashi ka ka aikata abin da ke kanka na haƙoƙin Allah subhanahu wataala da da haƙoƙin abin nan wato abin da yake akan ka min huquqillahi da haƙoƙin Allah subhanahu wataala da haƙoƙin da ya ɗora maka akan mutane wa yukhfidu lahu janahahu wato kuma sai ka sauƙaƙa musu fuffukenka ka zama ka ba su dama ka ba ɗalibanka access wanda za su samu damar magana da kai su samu damar tattaunawa da kai da neman shawara da jin daɗi na zama tare da kai wa yalinu lahu ya zama yalinu lahu janibahu ya zama kana da sauƙin mu'amala da su qala Allah ta'ala waqfid janahaka liman ittaba'aka min almu'min ka lullaba fuka-fukanka ga waɗanda suka bi ka cikin mu'minai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa sahha malam yace ya inganta anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah yace inna Allah ta'ala auha ilayya an tawadu Allah subhanahu wataala ya mun wahayi yace an tawadu ku kankan da kanku ku yi ƙasa da kanku kar ku zama masu dagawa wannan hadisi yana cikin sahih muslim daga iyad ibn himar sannan da kuma wa ma tawaba ahadun lillahi illa rafa illa rafa'ullah babu wanda zai kankan da kanshi don Allah ya zama baya san bai da girman kai bai da jafa'i bai da izza irin ta jahilai ba shi da wauta kuma yana yin haka dan Allah to face sai Allah din subhanahu wata'ala rafa'aku ya ɗaukaka shi a wata riwaya wadda take cikin Musa Imam Ahmad ibn Hanbal daga Umar dan Khattab yake cewa a cikin hadisul kudusi manzo Allah yace inna Allah qala man tawada li hakaza rafa'atuhu hakaza man tawada li wanda ya kankar da kai dan ni hakaza sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa da hannun shi kamar da kwatanta kamar a ce kamar girman kaza haka misali daga kasa sai ya ce kuma rafa'ahu hakaza sai manzo Allah sai ya daga hannun shi har ya kure hannun shi yace Allah zai daga shi kamar haka ya kure yayin da zaka kure hannunka ka daga shi sama kamar yadda in yaro yake idan ya kneel down nan ƙasa kamar tsawon kaza a haka za dan kuma ya ɗaga shi ya ce rafa'ahu Allah haka ba duk wanda ya kankan da kai sai Allah ya girmama shi wannan alƙawari ne na Allah wanda kuma ya nemi girman da ƙarfin tsiya sai Allah ya hana mutane su girmama shi sai Allah ya hana mutane su gadar da shi ko da yana da ita Allah ka tsare mu fa kaifa biman lahu haqqun suhbati to wannan fa umarni ne da aka yi maka ga dukkanin mutane duka hadisan guda biyu suna cikin muslim wannan umarni da aka ce kai wa dukkanin mutane irin wannan kirkin da mutuntawa to ina kuma ga wanda yana da haƙƙi akan ka na suhuba na zaman tare ya zama abokinka ɗalibinka abokinka ne kuna rayuwa tare ana ganin ku kullum kuna zama majalisi guda kuna da tarayya akan tunani wanda kuke gudana akai da abin da kuke so ku yi ta yi kuna cin abinci wuri ɗaya ko kuna zama a wuri guda da makamantansu wa hurmatu tawaddud wanda kuma yake da alfarmar ka kaunace shi a matsayin shi na ɗalibinka wasu duk tawaddud kuma ka kaunace shi da zuciya daya ka so shi a zuciya ka kaunace shi da zuciya daya wa sharafu talab kuma yake da darajar cewa ɗalibin ka ne domin ɗalibin ka kaman kwastoma ne a gun mai shago wanda yake da shagon sai da kaya ko yake da wani business idan kwastoma ya zo kwastoma shine darajar ka to haka kuma malami ɗalibin nan shine darajar ka babu ɗaliban baka da aikin yi kenan inda kowa zai ce bai san ilimin ka shikenan ka huta wa fil hadisi malam yace ya zo a cikin wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa linu liman yata'allamuna liman tu'allimuna linu ku zama masu saukin kai ku sauƙaƙa kanku liman tu'allimuna ga waɗanda kuke karantar da su ga waɗanda kuke karantar da su linu ku sauƙaƙa kai liman tu'allimuna ga waɗanda kuke karantar da su wato ɗalibanku kenan ku ƙanƙan musu da kai ku zama kuna da kula da mutuncinsu da matsayinsu da darajarsu kar ka ɗauka wai tunda sun zo a wajen ka shi kenan ba su da wata kima wa liman ta ta'allamuna minhu da kuma daga gurin wanda kuke koyo a wurinsu haka wannan hadisi ya zo daga sabi abu huraira Allah ya ƙara masa yadda sai dai hadisi ne wanda yake yana da matsala kwarai da gaske akwai wanda suka fitar da shi daga ciki akwai wato al'imamu abbabarani a cikin al'ujamul kabir da al'ausat ya fitar da wannan hadisi wanda hadisi ne da ya fitar da shi da rauni bai inganta ba saboda akwai abbad ibnu kasir wanda malaman hadisi ba sa karɓar hadisinsa sannan haka ila yau wato abin nan malam mai littafin almujalasa wa jawahirul ilm shi ma ya fitar da shi a wani littafi nashi daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ta je wancan isnadin na abin nan a cikin wato abin nan kenan Abubakar Ad-Dinawari shine al-mujalasa ya fitar da shi haka Sheikhul Albani ya tattauna kan wannan hadisi a cikin littafin shi wato silsilatul ahadisi ad-da'ifati wal mawdu'a wa athariha sayf al-umma inda ya ambaci cewa khatibu ma ya fitar da shi a cikin al-jami' ya akhlaqur rawi wa adab as-sami' da dailami a cikin musnad dinsa ta hanyar Abu Hurairah har ila yau da isnadi wanda yake mai rauni kwarai saboda wannan mutum mai suna Abbad ibn Kathir al-Basri sannan kuma da Hajjaj ibn Nusayr wanda shi ma mai rauni ne duk da ya kira da mutaba hakanan akwai wata riwaya wadda ita kuma mawdu'iya ce ma tawada'u wa jalasul masakina to sannan waki'u ma ya fitar da shi a cikin littafin shi az-zuhud da bayhaqi a cikin al-madkhalu ila sunan dukkanin su sun fitar da wannan hadisi da al-ajurri a cikin akhlaqu hamalatul qur'an waɗannan su ne su ma riwaya su daga Umar ne wanda tana da inkatsayi hakanan bayhaqi ya ila yau ta wata hanya daban wanda bai haƙi ɗin yake faɗa daga Umar ya inganta amma a matsayin magana Umar ba a matsayin hadisi marfu'i ba wallahu ta'ala a'lam to wannan kaga duk da yake ma'anarsa tabbatacciya ce ma'anarsa tabbatacciya ce amma ba shi da inganci ta fuskar isnadi hakanan maganar sai ce wa anil fudail hakanan kuma daga al-fudail ibnu iyad yana cewa man tawada'a lillahi warasahu al-hikma wanda duk yayi kankan da kai don Allah warasahu Allahu Allah warasahu al-hikma Allah zai gadan mishi da ilimi shine al-hikma zamu saurara ana insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda yake cewa yan bagi yan bagi an yukhatiba kullam minhum سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته